نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو لاربا بيغوتن ذو القعدة شكرة dubu wanda ke ajiri da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan jun dubu biyu da ishirin haka ne ko? to yau za mu fara ko kuma shiga nahawu na biyu an nahawul wadi aljizu Sani wanda mustapha amin da aliyu jami'in suka rubuta kada kuma manta a wannan littafi wannan shine darasin farko sannan kuma har yanzu muna alkismul idadi ne ko alkismul idadi watan junior secondary na haudin junior secondary muke na biyu muna fatan Allah shi man biko da kanan har zuwa na karki mu samu mu yi su in ka yi su to da izinin Allah sun tala zaka sami kaso mai karfi a nahau wa in kana akwai sauran kadaya na hauya da ba kawo ba an dako an kawo mafi shahara ne amma dai in ka samu wannan wannan shine zai baka dama ka shiga irin su qatarun nada wa ballu sada da kuma shuzuru zahab alfiyat ibn malik insha Allah ta'ala kenan waɗannan su ne zaka samu foundation ta hanyar su insha Allah kan nahu to ba tare da bata lokaci ba kai sai zamu tafi zamu kalli wannan rubutu da muka yi allo wanda ke shine dama taken darasin namu na farko a wannan darasi na farko a cikin wannan littafi taqsimul fi'l karkasuwan aiki ila sahihil akhir zuwa ga mai lafiyan karke wa mutalil akhir da kuma mara lafiyan karke idan muka dauki a idan muka li allonan zamu ga fi'ili bi itibaril harfil akhir a cikin nabi mun karanta fi'il taqsimul fi'il ko amma bi itibari zamanihi ne to yanzu kuma zamu dauki fi'ilin ne bi itibari mene bi itibari harfil akhir ta kula da harfin sa na karki ko wani irin fi'ili ya kasu kashi uku ne akwai afwan ya kasu kashi biyu akwai mutal akhir mutal akhir shine kasu kashi uku akwai kuma nau'in farko shine mutalin bil alif fi'ilin da ya kare ke da alif shi ne wanda aka samu alif a karkensa kaman da'a za mu lura da lafazi ne yanwa da'a da'a wani harifi muka ja alifun kaga wannan sai mu ci mishi fi'ilun mu'tallun bil alif kaman masha dana to yanzu fa yanwa mun fa gama aji da yanzu muna aji biyu ne kaga karatu an yi adibansu ko an ci gaba ko to sai mun kawo misalin kowane ɗaya guda goma kawai haka za mu yi insha Allah ta'ala to bismillah amma kada misalan da za a kawo ya zama ɗaya daga cikin wannan na mai alifin ba amma kawai nan manan kaman jara nam tala qada ashqa ko kuma shaka nam nam ata jamil jiddan wana ya yi rauni da ufi bana jamil na'am wa ba jamil jiddan na'am bana jamil jiddan hawa jala to alhamdulillah haka zan mun ga yanzu yanwa insha Allah ta'ala akwai ni professor Jiya Sadiq shi kuma wajen kanikancin turanci to shi man zai mun karatu haka yake in ya nuna fa ga'idan turanci nan haka da hannun dama ya kama ka misalai biyar hannun hagu ya kama ka misalai biyar sai ya ce to kai kuma kawo naka insha Allah ta'ala sai maka karatun da nan take ma nan zaka ji kawai ka gamsu kawai cikin ikon Allah da yake Allah ya bashi abin nan kuma ga kishin musulunci to Allah ya saka mishi da alheri na'am sai kuma motalin bilwawi kaman yadunu lafazi zamu ji zamu zamu kalla yadunu mun ja menene ne wawun ko ya da'u to shi ma za mu kawo mishi guda goma kamar mene malamai ya adu ya afu na ya asu na yashku daga shaka yashku ko yatlu yashu yakrau wacce na wawul jama'a ne su ko da ta harfa illa ne yadnu yaqdu ya'tu sai wada to ba barabar musu a rakibu fili madi ne wannan ya'lu jamil jiddan al-ilmu ya'lu wala yu'la alayhi Allah saka da alheri kenan idan muka lura da kyau wannan wannan fili anan ya karke da menene nan ya karke da nan ya karke da to waɗannan harufan guda hudu a uku su ake ce musu a haruful illa haruffa waɗanda idan aka same su sun zo a karken fili to sai kai ma hukunci da filin cewa fili ne motal akhir jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira wa assalamu alaikum fili ya zama motal akhir alma alma wannan na cin mishi al-igra jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum at-ta'ama at-ta'ama za mu zo shi hankali in Allah da series din littafin ne sai mun kwashe su in Allah yarda to Allah ya sa mu dace duk fi'ilin da ya kare ke da wawun alifun ko wawun ko ya'un ana ce mishi alfi'il mu'tal akhir idan ya kare ke da alif sai mu ce mu'tal akhir bil alif idan da wawun ne mu'tal akhir bil wawi idan da yawun ne mu'tal akhir bil shikenan mun gane ko to a saboda za ka iya samun wani bayani a cikin wani littafi kamar yadda nima na gani shi yasa za mu yi bayani akwai za ka sun kasa fili kashi uku kamar haka na farko akwai sahihul afir sai na kuma biyu shine shabihun bisahih sai kuma na karke motalul afir to mun ga dai sayul afir ko sai kuma shabihun bisahih shabihun bisahih shine wanda aka sami harafin illa a karkensa amma harafin illan yana dauke da wasali kaman ka ce saruwar rajulu saruwa mutumin ya zama jarumi ya zama sadauki saruwa kaman ka ce mene kaman ka ce awira afwan kaman ka ce kashiya ba harafin ilan ya dauki wasali ba kaman ka ce mene lamuwa ko to bari bari bari dai rubuta kaman gashiya gashiya na? a yi harafin illa ne na bara wannan ko harafin alhamza ne ko za ga harafin harafin illa ya ɗauki wasali e galibi su gani fili madini za gani to ya zama shabihun bisahe mun gani aka za gani a wani littafi sun kawo to duk dai lamuna fata da dai ba matsala ne ana kokari ne a fito maka a ce maka ga motalli ga sahihi to Allah ka samu dace kai tsaye za mu dawo zuwa cikin littafinmu alƙasayyadu shabakatahu alƙasayyadu masunci ya jefa shabakatahu kuma watan net net wanda yake watsa ya kamo kifi to ya jefa shahidin ma'anin shi ne mene alƙa da almaridu tabibu mara lafiya kira likita shahidin shi ne yalkal musu jaza'ahu wanda ya munanta aikinsa yana haɗuwa da sakamakonsa shahidinmu to idan muka lura nan da kyau yan uwa alka da yalka dukkan su waɗannan filin sun ƙarke da menene alifun mun ce za mu lura da lafazi ne ba za mu lura da menene ba rubutu ba don ka ka lura da rubutu duk zaka ce ya'un ne musamman na farko da na karke ko to babban aiki anan shine wajen lirabi za mu yi lirabi alqa da kuma da'a dukansu ana musu lirabi kamar haka su biyun kowane ɗayansu fi'ilu madin fi'ilu madin mabniyun alal fathatil muqaddara alal alifi fi'ilu madin watan fi'ili madi mabniyun wanda aka gine shi alal fathatil muqaddara bisa ga fatahan da aka kaddara ta alal alif domin ka ce alqa to akwai abin kaddarawa cewa akwai fataha akan wannan alif din sai dai mana amin zuhurihi at ta'azzur zuwan alifin din nan a karke sai ya zama uzuri ne na bayyanun tuwon fataha jama'a mun fahimce shi ko Allah ka samu dace yalqa yanda shi kuma zaka yi rabi sai ka ce fi'ilun mudari'un kun gane ko fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara 'ala al-alif fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara 'ala al-alif ina jin ya fita ko to Allah shi mana gam dikatar wa huwa mutallin bil alif ka iya cewa haka eh babu komai eh la mashaha sai jumla ta hudu da ta biyar da ta shida saruwar rajulu mutumin ya zama jarumi shine saruwa saruwa ya suru mudari'in shi tasfu sama'u sama tana washewa ma'ana ba kaman ba ta da hadari haka tana fitowa tartar yadinu fasul shita'i lokacin a shita lokacin zafi ko ya duniya yana kusantowa mun gane shi shahidinmu saruwa tasfu ya dunu to saruwa wannan babu matsala wajen lirabin sa filin madu mabniyun ala fatahati zahira ala akhiri tun daga fatahan nan mun ji ta baru kuma ga tana rubuce ko inda yake akwai kace na ce shine tasfu yadinu kowane ɗayan su zaka mishi lirabi sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara alal wawi mana amin zuhurihi as-sikalu abin da ya hana bayyanantuwan wawun dhamma din shine nauyi da inda an faɗa zaka ji dhamman ta yi nauyi kamar ka ce tasfu sai ka ce tasfu wu ai kaga ya dan yi nauyi to shine ma'ana as-sikalu me yasa mun kawo wannan saboda mun sani mun karanta a baya al hukumul mudari al asl fil mudari an yakuna marfu'an bin bimene bi dhammatin zahira asali fili mudari a mishi rafa'a da dhamma wacce take ga ta nan baro baro ana jinta to amma idan aka samu harafin illa a karkenta a karken filin kai kaman tasfu yadnu to dhamma din ba za ta bayyana ba sai a kaddara ta akan mece akan wacannan wawun din kaman yalka shi ma nan mun kadar zama din a karken mene alif za ku mu jinna ya'un na ku ce mene nasaruwa din da ya kawo shi ba wani kalmar da zai koma na harafin illa din ya abu in ka mai da shi mudari'i kenan yasuru to kaga sai zama mutal akhir amma amma din sa shabihun bis sahih ne ko kuma shi ma mutal din ne ya samu wasu wanda bai kawo shi a matsayin mudari'in ba a wurin hmm? Ban gane ba.
a matsayin mudari'i a wurin ya zama illa din ba eh filin nasarwa kaman ka kaman ka ce yasuru rajulu yasuru ar-rajulu ka gane ko ar-rajulu yasuru kaga harafin illa din nayi ya fito ko to barakallahu fikum to sai kuma mu koma kashi na uku daga cikin kashi hudu na jumlolan akwai khashiya muhammadun rabbahu muhammadu ya ji tsoron ubangijinsa abgi ridal walidin yana kwaɗayin yardan iyaye yabnil banna'u masjidan magi mai gini na gina mas- na gina masallaci khashiya abgi yabni shine shahid din mu muhalli shahid point of view namu kenan point of view khashiya a kashin farko ya zama mutum da aka mene sannan kuma idan muka dubi na biyu ya zama mutula ya zama mutula kai koko shabihun bil bisahe khashiya ba saboda ya da kyosali ko to abgi yabni nan ne shahidin mu kamar da muka faɗa to idan zaka yi lirabi khashiya sai ka ce fi'il madhi mabni al fathi ko al fatati zahira al akhirih abgi yabni sai ka ce mene fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ya'i tunda mun ji tab yabni tajri yamshi mun fahimci nan ko na'am jama'a ya fita saboda haka duk wani fi'ilin da aka sami ɗaya daga cikin harufin illa a wai ko a yau ko a waya jamil jiddan duk dai kokari ne aka kiyaye ka kiyaye harfin ko ba sai ka da kana lissafuwa da kaza da kaza ilma ne ya bace maka to Allah ka samu dace to idan fili ya kare ke da ɗaya daga cikin harfan nan ana ce mishi mutul akhir ya fita ko to sai kuma bangare na biyu shine sahihul akhir shine dukkan fi'ilin da ya kare ke da wani daga cikin harufan huruful jaiya amma banda alif banda wawun banda ya'un to ka'idan mu tana cewa mene ka'idan mu tana cewa alfilul mutil akhir shi fili mutil akhir huwa ma kana akhiruhu ma din na musuliya ce ai huwa allazi kana akhiruhu kun gane shine wanda karkinsa ya kasance alifan alifan ne an wawan ko kuma wawan ko auyawan ko kuma yawon mana shine filin da aka samu wawan ko yawon ko alifa a karkinsa wato samma hadhil ahruf as-salasa ana kiran waɗannan harfin guda uku bi harfil illa harfin illa weak letters weak letters kenan shi kuma mutulafi suna ce mishi defective verb defective verb a wajen masu turanci sannan sai ka'idar mu ta gaba alfilu sahihul akhir fili wanda yake mai lafiyan garke huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min harfi illa as-salasa shine wanda karkensa ba ɗaya daga cikin harfan illa guda uku bai kasance ba mun gan shi ko jama'a to ga wani tamrini nan na farko saboda mu guda kanmu ko ayyinil af'al as-sahiha al-akhira ka fitar da fi'ilai wanda suke da lafiyan karke wal mutallatil akhira da kuma akhiru da kuma wanda suke da ciwon karke fil ibaratil atiya a cikin paragraph mai zuwa ko kuma a cikin jumlola masu zuwa kharaja faridun yatanazzahu farid barin fara fasara ko kharaja faridun farid ya fito daga gida yatanazzahu yana shakatawa wa yumatti'u nazarahu kuma yana jiyar da ganin sa yana jiyar da ganin sa dadi bi mahasinit tabi'a da kyawawan yanayi na ɗabi'a ya fito yana musamman ka kaddara lokacin damina musamman kuma ka kaddara a ƙauye kake in ka fito malam za ka kalli nan kalli yabanya malam ko ina mun gani to shi ne bi mahasulin tabi'a watan abin nan manzar view wanda yake mai kyau natural view natural view fasada fa jadwalan sai ya dace da wani ɗan rafi jadwal shine rafi ba timetable ba jadwal rafi kenan lake l-a-k-e lake shine jadwal ya jari ma'uhuron shi na gudana fayyur wizar a sai ya rinka shayar da tsirrai wa yulatiful hawa a kuma ya rinka tausasa iska watan idan ruwa ya feshi cikin iska zaka ji iskan tana mene da taushi da laushi walaki a ganamin sai ya haɗe da tumakai ta ruhu suna yin sammako suna maraituwa suna dawowa gida suna yin tafiya maraituwa da karaha ya ruhu rawahan wa rauhatan kuma wata gudu sannan kuma suna yin sammako aminatan amintacciya tar alkala suna kiwantar alkala a abinci wata shirbul ma'a suna shan ruwa wara'a ashjaran sannan kuma sai ya ga bishiyoyi ta dunu asmaraha bishiyoyin nan suna kusantar da ‘ya'yansu wata milu bi aka sani kuma sannan suna karkacewa da rassansu wai iska na karkada su fo kafa inda ha sa'atin sai ya tsaya a wajen bishiyan bishiyoyin nan sa'atan na dan wani na dan wani lokaci hatta idza malati shamsu har sai da rana ta fada ta ta karkace za ta fada ilal gurubi ta karkace zuwa fadawa kafala sai da jiyo raji'an yana mai komowa gida to kharaja motel kuku sahe fari yatanazzahu yatamatta'u sahih sayul akhir ko na'am sadafa sayul akhir ko yajri ayyu naw'in min al-motal bil ya'i kai barakallahu fikum fayurwi az-zar'a yurwi motal akhir bil ya'i na'am wa yuladdifu laqiya a nan ya zama a nan na fakashin farko ya zama mutum lafir ko biliyayi ko nan kuma ya zama shabihun bisahe taruhu taruhu tagdu bil tara'a tashrabu ra'a تدنو بالمنين بالواوي وقفا مالا قفلا karatu ya ya ya ya ya ya ya tafi insha Allah shaif in ka ce sahihul akhir mai lafiyan garke kenan in ko ka ce sahihul akhar kun gane ko mai lafiyan wanda yake gaba da shi kenan wato wanda na gaba da shi yana da lafiya shine domin al'akar wani kenan the other to wanda na gaba da shi mai lafiya ne eh wa akhir min shaklihi akhir ko okay wa akharu eh dayan kuma jazakumullahu khairan sosai kun ji fassaran ashe kenan yana da kyau mu kiyaye wasu sila hada digirgen ba ko yawwa an ce wani ya je karanta inna habbata sau inna hayyata sauda shifa'un min kulli dayi aga bai kiyaye hadisin da kyau ba Allah shi kyauta aka je ana ta kashe kashe baki bakar maciji ana yankawa ana ta ci to Allah shi kyauta wa alaikum salam Nam. Shi ne za mu yanzu ko? Muka wuce ko? Abigi yabni ko ne sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara alal ya'i mana'a min zuhurihi afikan domin ka ce abgi yu shi ma zai zama yana da zai zama sakil ne alil lisan ya bani yu shi ma haka jazakumullahu khaira mun fahimci wannan ko to al mabni wal mu'rab wannan shine matashiyan karatun mu na gaba idan aka ce idan ka kalli kalma misali mu ce yajlisu lan yajlisa muna sauraro ko yajlisu lan yajlisa lam yajlis wannan fili muzari ne ko shin wasalin karke ya canja ko bai canja ba to dukkan fi'ilin da wasalin karkensa ya canja daga halin rafa'a zuwa halin nasba zuwa halin jarra ana ce mishi alfi'ilul mu'rab wannan kuma ya takaici ne ga fi'ili muzari'i kawai duk fi'ilin da yake ɗaukan wasu sila guda uku ka ce mishi al-mu'rab kawai min na ce wasu sila guda nawa ne guda uku banda wanda yake ɗaukan wasu sila guda biyu wanda yake ɗaukan wasu sila guda biyu ana ce mishi al-mamnu min sarfi ja'a ahmadu wa uthmanu ra'aitu ahmada wa uthmana sallamtu ala ahmad wa usmana ba sun dauki rafa da da da da nasu fata ba to su waɗannan mamnun ne sarfi kenan shi yasa duk sunan da ya dauki wasu suna guda uku dole sai sun ya kai guda uku to ya zama mu'rab kenan kaman yajlisu lam yajlisa lam yajlis ya fito kuma lame to Allah ka dada fahimtar da mu dukkan fi'ilin da kuma karken shi ya lazimci wasali guda ɗaya ya lazimci wasali guda ɗaya a dukkan inda ka gan shi ka gan shi a larabcin saudiya ne ko larabcin madina ko ko larabcin najeriya ko na sudan da wasali ɗaya yanzu dai duk inda ka ga fi'ilin kataba za ka ganin shi ya canja a qur'ani dai kataba ne hadisi ma kataba ne sudan ma kataba ne nan ma najeriya kataba ne to wannan suka ce mishi alfi'lul mabni alfilul mabni afwan ba ma sai fili ba ko da suna ne yan uwa kun gane ko da suna ne in dai dukkan kalma kawai suna ko fili ko harafi to shi yasa sai malaman ma suka take mana suka ce dukkan fili madi mabni ne dukkan fi'lu amrin mabni ne dukkan harfa ma mabni ne mai ibn maliki ke cewa وفعل ماض ومضي بني وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي رؤنا سنكم ميميت غرفي وكل حرف مستحق للبناء وأصل في المبني أن يسكن ko to ana saka da alheri bari mu tsaya nan mun bincike wannan kuma malamai saboda haka dukkan lafazi da karkin shi ya lazanci wasali ɗaya a dukkan ko ina ka ce mishi mabni kawai to idan ya zo da fatha ne suka ce mabni alal fathi in ya zo da wasali kasa mabni alal kasri in ya zo da wawun ya karama mabni alal dhammi in ya zo da dauri ne mabni alal sukun ya fita ko to za fa mu shiga filin fagen fama al'amfila misalai aina manziluka ina ne gidanka yake to kalmar a aina ta zahabu ina kake tafiya aina tasiru ina ne tasiri ina ne kake tafiya kalmar aina aina aina wannan kalma ce hadhihi kalimatun mabniyatun alal fath limaza limaza lianna akhirha yalzamu harakatan wahidatan shikenan kawai manzilu wannan a gaban manzilu ba akwai kafin ba ka to shi ma wannan mabni ne alal fath kun gane ila karken shi na da menene ne sukun saboda alif ne ko to mabni wa sukun aina dama mun riga mun gama to inda za ka gane aina din nan murab ne a afwan mabni ne inda mu'rab ne za a ce ila aini ai jarra ko to anan kalmun mabni aina da kafun da ila mun gano wannan ko fadalla sannan sai bangare na biyu muna da bangarora guda shida bangare na biyu zabaha aljazzaru shatan mahauci ya yanka akuya aljazzaru zabaha shatan hal zabaha aljazzaru shatan to mu dubi zabaha a cikin jumlan farko da ta biyu da ta uku ta ci canja kaga lazima akhiruha harakatan wahida ko to ya zama mene ya zama mabni idan muka ɗauki kuma hal shi ma mabni ne kun gani ga formula idan kaga kalma ko da da can mabni ya ce sai aka manna mata alif da lam to ta zama mu'raba kawai ta zama mu'raba mun gani misali misali kaman yaya kaman Uthman ko da shi mamnu min sarfi ne ko kaman aina din ma inda za a samu shi aina sai a ce al'ain e kaman misali ma shatin ya ta shiga ashatu ko morab ne to kun ga aina mun ga ta mamuniya ko da za a ce al'aini a samu ta alif da nan ita ma ta zama moraba domin al'alif wal lam su ma alama ne ne mene irabul kalima kun gane alamomi ne waɗanda suke nuni akan kalmar mu'arba ce wacce aka manna musu Allah ka samu dace to yanzu mun gama da afwan a can manzilu tazhabu tasiru wannan mu'rabai ne domin manzilu zan iya cewa ra'aitu manzila wasu ya canja ko amma in aina ne sai dai in ce ah, min aina min aina ba zan ce aini ba to a jimla ta biyu kun ga aljazzaru murab ne ko kuma mubni murab ne saboda ya zo da menene ya zo da ma'arifa kuma wasalin shi zai iya ciccinja shukran wasalin shi zai iya ciccin- ciccinjawa aljazzaru zabaha shatan ra'aitul jazzara sallamtu alal jazzari ya fita sosai kuma kashi na gaba min ayi shay'in min ayi makanin ji'ita al huruf kulluha mabniya hurufun nasbi huruful jarri huruful jazmi hurufu tahdhib hurufu kaza hurufu kaza huruful qasmi duka mabniyai ne kawai shi yasa ibn mali ya ce wa kullu harfin mustahiqqun lil bina alil bina'i min kaga ga dai min nan ko wannan ba ma sai mun magana mamni ne alil sukun ayyu mu'raba ce makanin mu'rab ne jita ji a nan da halin da aka haɗa shi da kalma mabni ne alal sukun ta za mu zo gaba insha Allah wannan ta ita ma lamiri ce mabniya ce alal fathi jitu min manzili na zo daga gidanmu ji mabni ne fi'li madhi mabni mai alal sukun tu ضمير متصل مبني على الضم من حرف مبني على السكون منزلي wannan mu'rab ne ba mabni bane kun gane fadilla za mu zo shi gaba akhadtu min abini kudan na karbi kudi daga babana akhadtu wannan mabni ne ala sukun fi'il za mu zo shi gaba insha Allah ba da daya tu mabni ne shi ma min mabni ne abi mu'rab ne nuqudan mu'rab ku duba duk kalmar da ka ganta ta zo da tanwini to muraba ce kawai muraba ce so kaga alamomi na yanzu kaga alamomi biyu duk kalmar da harfu jarri ya zo kafin sa ya masa jarra ko dai zahira ko mukaddara to shi ma zama murab ya zama murab na'am al-qutun imadu sarwa fi misra kudi shine ginshikin dukiya a ƙasar misra audiga kai audiga shine alkotunu imadu mu'rab ne asarwa ai wannan ba sai na fada ba mu'rab ne saboda ma'rifa fi harf ko mabni ne misra wannan shi ana ce mishi mamnu min as-sarf mamnu min as-sarf don zai iya daukan rafa'a kaman ka ce misru misru fihi jami'atul azhar mun gane ko ko fiha jami'atul azhar sannan kuma zaka iya cewa mene misra kaga wa rafa da na- da nasba ko to saboda haka ya zama al-mamnu min as-sarf mai daukan wasu sila guda uku sai ya zama ne morab mai daukan wasu sila guda biyu mamnu min as-sarf mai daukan wasu lidai tal mabni na'am kamar wani zai magana ko na'am na'am al-misriyu muraf ne shi ma zai zama eh zaka yi cewa huwal misriyu huwal misriyu ba galib da nan ba to kaga ya zama abin nan muraf mu kiyaye fa waɗannan alamomin akwai gaskiya abubuwan da ni kaina ina karatuttukan nan sun daure min kai to amma alhamdulillah malaman da ne karatu su suke da dabuda mini har yanzu kuma ban zo ba ba zo kansu ba cewa duk kalmar da take da ma'arifa morab ne kawai kun gane ko domin in ka lura zai iya ɗaukan ɗawan wasu sula guda uku ko shikenan ya zama morab ya zama morab to Allah ka samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah alladhi ismu musul eh wannan kaga ai ah, wata akwai na to bari in ƙara fito da wani wani abu duk sunan da yazo da al amma al din nan zaka iya bantare ta ya zama mu'rab kitab sai kace mene darsun baitun da jaja shikenan amma kaga allazi zaka iya banta da allin to shi mabni ne wa in kana zaka iya cirewa amma ma'ana zai lalace za a iya za a iya ya fi kusa da murab mamnun sarf ba ya fi alaka da murab fiye da mabni insha Allah tun da wajen bayani sukan ce yun sabu bi kaza wa yurfa bi kaza wa yujarru bi kaza eh insha Allah insha Allah yana da alaka da murab zabulatul wardatu furai ta yi yaushi afa muci mun gama da wancan alqutnu imadu asarwa dukan su murab ne fi mabni ne misra mamnu min sarf janal fallahu alqutna jana manomi ya yi harvesting shine jana ya ciwo auduga jana fili mabni ne alfallahu alkutunu mu'rab tusna'u manabisu min alkutuni ana sana'anta tafa da ka auduga tusna'u mu'rab ko saboda fili mudari ne almanabis alkutunu mu'rab min harf mabni zabulatul wardatu fureta yaushi shamimtul wardata na shin fure nazartu lil warda na kalli fure anan ila da nazar to bari mu dai abin nan zabulat zabula mabni ne shamim mabni ne tudi ma mabni ne nazartu nazar mabni ne tudi ma mabni ne ila ma mabni ne amma alwardatu moraba ce ita yusmirul bustanu gona na zuba yaya ma'ana ganyen icen bishiyan gona na zuba yaya lan yusmil bustanu gonan ba zai zuba yaya ba ma'ana ita bishiyoyinsa albustanu lam yusmir gonan bai zuba yaya ba ma'ana bishiyoyinsa kaga dai ga yusmiru lan yusmira lam yusmir kaga yusmiru murab ne ko shamil albustanu murab ne amma lan da lam waɗannan mabniyai ne lan lam mabni mabniyan ala sukun mun bincin nan shikenan darasin kawai wa alaikum salatullah dun baka zuwa ajin alfiya ne bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal fili bai daukan jarra bai daukan kasra alama ce ta suna walismu kad khususa bil jarri kama kad khususa al fi'lu bi an yanjazima jazakumullahu khaira barakallahu fikum mun gane wannan ko al kalimatu tanqasimu qismaini kalmomi sun kasu kashi biyu ma yathbutu ay allazi yathbutu allazi ma masuliya ce akwai wanda karkinsa ke tabbatuwa ala halin wahidatin bisa ga hali guda daya fi jami'i tarakibi a cikin dukkan jimlola wa yi samma bani yau na na kiran shi mabni wa ma ya tagayyar akhiruhu sannan kuma akwai wanda karkin shi ke caccanjawa wa yi samma mawraba shi ana ce mishi mawrab to in kun lura an ce ala halatin wahidatin ala halin wahida me yasa aka ce ala halin kuma sai aka ce wahidatin abin da yasa saboda akwai sunayen da za ka iya tafkirin su za ka iya tanisin su kamar misali lafazin hal ka iya cewa hal ka iya cewa halatu to haka ma adjective nasu na adnu'ut nasu to zakkar wa tu'annas kamar al-huruf to zakkar wa tu'annas hadha harful ba'i hadhihi harful ba'i diyayi wa alaikum salam على أي حال على أية حالة على أية حال يا يدك إن شاء الله تعالى نعم نعم إيه إن شاء الله تعالى to idan Allah ya kai mu da izinin Allah ba mun gama ka'idan al-hurufu kulluha mabniya to gashi ga formula na an bamu dukkan harfa kowane gari ka gamu da shi a cikin gaza kasashen turawa a laraba ko kuma Najeriya to in dai harafi ne kawai sai mishi mabni ne kawai sai ka dubi wasu da ke karkensa in fataha ce in kasara ce in sukun ne in zamma ce sai ka ce kawai mabni ala kaza wa kadhalika jami'u al af'al al madiya hakan dukkan fi'li madi sayul akhir ne ko mutal akhir in dai fi'li madi ne mabni ne kawai sayul akhir ne ko mutal akhir mabni ne kawai wa jami'u af'al al amr dukkan fi'li amri mabni ne kawai qul huwallahu ahad qul mabni ne mun gane ubudu rabbakum ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ubudu rabbakum ubudu fi'l madhi mabniyun ala dhammi mun bince wannan ko to Allah ka sa mu dace akwai wadansu da suka yi wani kokari kun ga ka'idojin yanzu mun tsaya kan ka'ida ta 21 ko 27 da 8 kai to haka su kuma suka rubuta wata irin risala ka'idojin nahul wadhi ne kawai duka gabaki da hannan sanawi kaga in kana so kai had kai hadda in kai download din shi kenan sai kai tabi kai kana hada cewa akwai kuma waɗanda suka mai da su wake kawai ka'idojin ba suka wake su cikin wake shi mana malam afwan afwan fi'lu amrin ne jazakumullahu khairan ubudu rabbakum fi'lu amrin mabniyun ala dhammi ittisali bi wal jamaa ka jazakumullahu khairan wasan alaikum to insha Allah subhanahu ta'ala zamu dakata nan sai in Allah ya kai mu gobe abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara kada mu manta